أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم za ku saurari karatu daga bakin Malam Hafizu da Malam Garzali, insha Allahu, yanzu nan ba da jimawa ba. Akaramuka Allahu, bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين
wannan aya wato tana da tsawon musulmi dalilin da ta ke rayuwa tana da dalilin da ya sa Allah ya fara mutum ana ya sauka da ita an ce akwai aya ta Allah ya fara mutum ana ya sauka yana kusurin hakimi inda yake cewa ya ayyukan zafi riba matsalolin kusa da kula إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم يتبعوا له وإن يخلقوا الذباب شيئا لا يستنجدوه لا يستنجدوه منه وتسوى الله تعالى يأخذ الإنسان كهدى كهدى أو الآية يقوم السكرة العنكبوت إن الله تعالى يسوى مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء فمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثال من السيف الله وسلم ومثال كذا كذا ليه wanda ya rike gida yana tunanin ga gida yana da shi amma gida ne kiyaye shi da za ta rana ya sanyin gari ko ruwan sama sai ana mai nuna sarrafa akan nuna cikin gaggawa da zafi sai ana ni ya ce zai zai ya dawo maka a aiki waɗannan misalai guda biyu na kuda Allah ta ala ya buga a cikin hajji da kuma na kisa kisu wanda Allah ta ala ya buga wannan misalai cikin kudu a kudu sai ya kudawa dama su jira cikin ga wani abu na kasawa da alƙur'ani ko ga manzon Allah ko ga musulmi jira cikin suka koyi ma za a wata rabbuna bi hadhihi al-amsal bi ubangijin da yake bi ciki da waɗannan misalai bi hadhihi bi hadhihi al-ashiya'i al-tasifa yake buga misalai da irin waɗannan abubuwa marasa daraja kiza biyu guda Allah ta'ala ya kusa da martani akan duk da wanda waɗannan da kuma shi ne wannan aya da zamu karanta Allah ta'ala ya cewa bismillahir rahmanir rahim inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ai shi Allah ba da sarki baya farin ya rika buga misali shi ne la yastahi din malamai masu tawili haka ce wasu kuma suna cewa a bashi akan zahiri sai inna Allah la yastahi an yadriba masalan Allah ta'ala baya jin kunyar ya rika buga misali ma ko ya misali ne ko da mene in dai akwai hikima cikin al'amarin Allah zai iya buga misali da komai ba ba'ubatan kama bauka sauro ne tun daga kan sauro amma kun ga akwai abin da yake firgin don wajen girma ko birbishin sauran wajen danganta sai an fassara wannan gaba ko Qur'ani ko abin da ya fi sauro girma ko abin da ya fi sauro danganta sai Allah yana iya yin misali da shi saboda abin da ke cikin hakan da ke cikin wanda suke daidai da kuma gano abin da ya gano فأما الذين آمنوا أما الذين إيمانوا فيعلمون أنه الحق من ربهم سوى النوم wannan misalin Allah ta'ala yake gudawa gaskiya ne daga wajen gobe ba magana wasa'in ba magana wani kafin wa wannan dina kafaru amma ko wanda suka kafirai yahudawa da makamantansu wa yaqulu na ma za a raka wa ko kaza na sai ga suna cewa me Allah yake nufi da wannan abin da ya kawo a matsayin misali me ma'anar kawo guda me ma'anar kawo gizo gizo to waɗannan abubuwan guda biyu ko suna da akawo a cikin mai wani kawo bari mu sai aya ko kuma Allah ta ala ta yi bisu gidi da kira wa ya haji gidi da kira Allah yana shirye da mutane ba yawa da irin waɗannan misalan da yake badawa wa ya haji gidi da kira kuma yana shirye da mutane da yawa da irin wannan misalin da yake ba da wa ma yubillu bihi illa al-fasiqin amma ba kowa Allah ke fitowa da irin wannan misalai ba sai dai fasikan bayi saboda kuda kuda wata halitta ce wadda take mai ban mamaki ba ta yi kwanaki da yawa a duniya amma tana tana ɗauke da wasu abubuwa na iko da Allah ta bai ko Allah ya bai na ɗaukar wani abu zuwa zuwa ga wani abu da kuma ya haɗa abubuwa musamman na bayan zurfi kuda yana da hannu mai girma mai ƙarfi wajen yaɗa cututtuka daga datti da ƙazanta ya ɗauka ya ce ya ɗauka a wani wuri ko ta jira ne ko makarantar sannan kuma shi kai shi kuda ɗin a tattare da shi kamar yadda hadisi ya zo yana da mutafai guda biyu duk fake daya akwai kwayoyin cuta da Allah ya halitta a cikin wajen kuɗi sannan kuma ɗaya kuɗe shi kuma akwai magani da waraka na cututtukan da ke cikin ɗaya kuɗe kuma sannan wani iko na Allah a cikin ruwayoyin hadisi da aka ce duk inda sai fada duk inda kaza zai fada a cikin abin ko wani ruwan sha yakan fada ne a ɓangaren da yake da tuntanin ɓangaren hukumar sauran da yake da tuntanin da yake fada shi ya sa ma'aiki a laifin zaɓi da kusa da shi ne likitan da likitan da yake cewa ke za wa ka an tuba ku bi salatin alaikum idan kuda ya fada cikin abin shan tsayon ya fada wani ya zame su sai mutum ya ce kai kai kuda ɗauka ya sai ba ma'aikiyarci ya fitar da bulan gaba daya sai kawo wannan dalila domin a ɗaya daga cikin kuka a ɗaya a ɗaya suna a ɗaya kuma akwai wara a wata wara kuma sai yana kokarin ya fata ne da mai cuta to in ka ce kai kai kai kai ka ɗauke sai kai amfani da wannan abin kan ka sha ne kenan mutum ya sha su sako amma ba idan ka sa hannu sai ka fitar da shi ba za ka sha ka sha wato ka sanya tura a yi maganin cutar a cikin cutar shi ke na ta an yi maganin wannan matsala ba ga wannan abin da ya shafi da ke nan misalin da Allah ta'ala ya zuwa da shi a cikin hajji yana magana duk waɗanda ake zo damuwa wanda ba Allah idan suka zo suna amfani da wani aboki ko abin sa sai ko da ya zo ya ɗan kiba ko yayin ya tashi da shi suna da iko an zuwa na abu ba su da yi wannan kuda zai zo ya sauya ne wani abin da yake ko abin da bai iya kwato sai kai ne kan wata bukata za ka wanda ka gaza za ka roƙe shi ya ba ka bukatar shi ta ji ba an dame ku wanda wani rarraunar abin halitta ya zo ya sauke ne wani abin da yana so ya gaza kwato wani na ga sai kuma ba ma bukatar shi ba ta wanda ba za ka iya ba ka zo ka nemi ya jawo wata bukata ta kaga wannan kan magana kula ce da hukumomi da yawa da haka to wannan abin bautar wanda ba Allah ba yayi ba zai iya kwato abin shi hatta wajen kuda ba ma ina ga ya kwato ga masu neman taimako a kuma shi ya kwato masu fata shi a wani wani wuri to sai kuma magana gizo gizo gizo gizo an ce shi aka kalla irin saka da yake inda aka kalla aka yi duk wani nau'in masarar saka ko me duk abin da ke saka kaya ko ya saka wani abin saka to bai kwaye yanayin saka gizo gizo a ciki saboda kowace ne ya saka tana iya yin saka ta yi dame ta amma shi gizo gizo ba ya yi dame kuma cikin kaga in ka ga jiririn garin da gizo-gizo yake saka da ko kuma da kake ganin dan ganda to an ce ya haɗa fili da zare wani adadi da yawa da yake bin shi da guda ɗaya fili da zare guda ɗaya sai idan kuma zai yi ba sai an sa kamar daga nan nan nan na kirma ba abin da yake karamin suna yi gani amma da ake yi da kuma ƙanana yana haɗe sai sun zama wannan yadda idan sun yi gani sannan zai sa kuma wani iko na Allah akwai wadatu al-Qur'ani حتى يقول الله تعالى سؤال فمثل العوض المسلم كسبت بيتا قول من كان كذا كذا وتترك جدا بيت كذا كذا وتترك جدا بمعنى ما فيزم cikin zamani ya tabbatar da namijin kiza kiza baya iya yin zaka sai mace shi dai namijin yana iya zuwa ya nemo kayayyakin sa za a yi sakar amma yin sakar namijin bai iya yin zai mace ita ce kamar yadda Qur'ani da matsalar an samu min sakazat baita ga wannan sai mutum wato girman Qur'ani yana ta kara bayyana min yana ta kara faɗaɗuwa mutum da Qur'ani da girman Qur'ani suna kara tabbata Allah ya kara barin mutane da Qur'ani girma ya kara tabbatar da mu'amalar da za ta yi Allah ya Allah ya
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
Allah ta'ala yake cewa allazina yanquduna ahada Allah wadannan fasai wanda Allah yake fatar da su ne wadannan misalan da da ba kamar da muka da farko yahudawa ne da zuwa Qur'ani ba da sun da yake ba amma sun ne hasali allazina yanquduna ahada Allah su ne wadanda suke warware alƙawarin Allah wanda ya kulla tare da su dangane da sunofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suke alƙaida da tsawon shi da alƙawarin tsawon Allah ya kula alƙawari da cewa ga sunofin annabi kuma da ya mu za su imani kuma yana nan a rubuta a rubuta min ba da misali bayan karfafa wannan alƙawarin da Allah ya yi wa yaqtawuna ma amara Allah bihi an yusal kuma sannan suke yanke suke dasa abin da Allah ya umarni a tsarin da shi na daga imani da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sada zumunci da wani haka akwai abubuwa da yawa waɗanda Allah yake so a tsarin da kamar imani Allah ta'ala yana so a tsarin da imani sannan kuma Allah ta'ala yana so a tsarin da zumunta zumunta tana da wani sirri mai girma ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa ita zumunta tana tsara wa mutum tsawon rai wanda ke zumunta Allah yana tsara masa tsawon rai kuma Allah ta'ala yana tsara masa yalwar arziki wanda ke zumunta to haka su haka kuma duk wanda ke yanke zumunta to Allah yana tsoron dace shi sannan kuma Allah yana iya yana kwanta ta mashi rayuwarsa ma'aikin da kai har za ka iya samun ahalin wani gida ba musulmai ba ne ko kuma idan musulmai ne sai kafirai ba mutanen sarki ba amma sai da tsawon rai arzikin ke ta karuwa in sai suna sa da zumunta a tsarin haka zuwa za ka shi sa da zumunta bai da sharadin sai musulmi ko sai wani mutumin kirki a duk wanda ya sadar kawai zai ga fa'ida domin lokacin da Allah ke ta halittu ya halittu kaza ya halittu kaza da aka halittu zumunta ana hazama halitta ta kai ta miƙe tsaye ya ubangiji ina da magana yace ba ta magana ki dan ni na tsaya ne ina neman tsari gare ka kar a yanke ni ni ko abin da ke ba su ana dace sai ma yake duk bakin yarda ba duk wanda ya sadar da ke ni kuma ya sadar da shi da rahama ta haka nan kuma duk wanda ya yanke ya dace shi ni ma kuma ya dace shi daga rahama ta sai ta yarda sai Allah ta'ala ta an yi maka wannan daga lallai kirki ba tsaron al'amari ba ne mai girma yana da tasiri a ɓangarori da yawa na rayuwar mu har a lafiya domin yana karanta mana hadisin muslim na abu hurairah da zai faɗi su da a lokuta daban-daban ba mu da kuma a kuwar da tsawai cewa ma'aiki a wannan hadisin na muslim yake cewa tumunta da amana za su zo da tsaya tsaye tsaya hagun tiradi sai kuma ya tsaya damar da a nan za su tari wanda baya ke kula da hakkin ko da ta an jima an wula ne a nan ka sun san rafi tana cikin tafiya idan ba idan su ta ba sai daidai ba sai ta kawo ta kuma kasar sirati mai ke nan mutan sha Allah Allah ya tsare idan bangaren amana ne kuma ba kai mace yin amana to sai ka zo ka ko ta kawo ta sai ka fada saboda kaga lallai mu da da iya ne ko Allah ta'ala zai mana zai mana albarka a rayuwar mu shine ma'anar tsawon tsawon rayuwar mu kuma zai bunta ta mana wato zai yalwata mana rayuwar mu a rayuwar wa yaquluna ma ma Allah bi al-sala wa yuqsimuna bil haqq sannan kuma suke yin barna a bayan kasa ta hanyar kafirci da mutunci Allah ta'ala ya ce wala yaqulu kafirun wa'annan mutane su ne masu asara a ranar lahira ba za su ci riba ba domin ba su da hanyar da ake cin riba ba Allah ya kare na
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ba kuma da ayoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi ga Yahudawa da masu kudirin ko akida irin nasu kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maido da magana kan a yawan marka na wannan lokaci da kuma duk wani kafiri ko da a wannan zamanin da wanda zai zo nan gaba da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wata magana a gaba da su magana ta dan hankali yadda kai fa ta kuma da jinna dan duk wani kafiri wanda ke dokar wani Allah da shi wai ta yaya ma za ku rika kafirce wa Allah ta yaya wa kuntum amwatan shi kuma da sai cewa kuntu amwata ko alwayar wasu ga shi kuma kasance matattu ba a ya ku sai Allah ya raya ku matattu ana nufin dubban ruwan mani dubban ruwan mani idan ka ɗauko shi ka sa a tafi hannu ko a wani mazubi ba shi da rai ba za ka ga yana motsi ba ba zai iya yin kawai ba wani abu ne matacce kawai ku da ka fara kuke matattu ne kuna duba ruwan mani amma Allah ta'ala ya raya ku ta hanyar wannan duban mani ya mai da shi gudan jini ko ya ce ba hadisu Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu sannan wannan gudan jinin Allah ta'ala ya mai da shi tsoka wannan tsokar Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da ta aka yi farangwal din dan adam na kashi da wannan tsokar saboda kwarewa tsoka ce amma aka mai da ta kashi kuma aka yi taswira na kwarangar din dan adam wanda ya san kwarangar ya fara yin jini sannan kuma Allah da ikon sa ya halitta sauran sassan da su da jinin da su inda ke bukatar tsoka aka sanya inda ke bukatar komai da aka zuba da kan ba suna zuwa ruwan mani Allah ya mai da bukatar sannan kuma ya sauƙaƙe muku hanyar fitowa ko ce ya sama muku ta inda kuke cin abinci ta cibiya in kuna cikin cikin mahaifiyar ko kuma ta cibiyar su za ka ce akwai wani gari a cikin a cikin cibiyar sa wanda ta haɗu da inda yake samun abinci ba abinci kuma za ni a takattar abinci madarar abinci zai kuma yake shiga kuma wata yake ba ta ubangiji idan aka haifi mutum ba sai a zafi wanda dukiyar ba an hana ne an hana an hana shi an hana mai hanyar abincin guda ɗaya tun da ya rasa guda ɗaya sai Allah ya ba shi guda biyu ai ba yana faɗi inda guda biyu ne ba ko kuwa ya ko kuna ne kun dace ne wannan an hana shi ko Allah shi ko sai mun hana guda biyu guda biyu ma ba ma sai ya rika jin dandano ba saboda bai jin dandano ne kawai ya abincin da shi dace ne idan ya rayu kawai yanzu har kan gado ma zai tafi wata kudin gida a rawa ke ma yana jin daɗi ya sha wannan ya sha wannan ya sha wannan ya sha wannan ko kuma ana nan ita ma mahaifiyar da an yi shekaru biyu ko kasa da haka kaɗan wai kuma ya ishe ta yanzu ya girma ko ana ci wannan abin da yake sha ɗan ana da yanzu ana ci hanyoyi guda biyu to sai Allah ta'ala ya kuɗe mai hanyoyi guda uku nan kuma zai iya son ruwa zai iya su abin zai iya su ganyayyaki zai iya su abin da ya shafi rogo da nama inda ana shi zai su abin su guda ɗaya mai ɓangarori guda biyu sai Allah ya ƙara buɗa mai guda huɗu bayan wannan in ya zama mutumin kirki mutumin Allah har yi wa fati sai kuma abu da mai kofofi guda takwas na annabi kan an ƙara mutum abin da ya ba yi a kafin da nabi tsakanin rabuwa a andan abubuwan yi guda ta ko kuma sai da na abubakar wata suna tare da bayan kuma da alaihi salatu wasalam da yake cewa wannan kofofin kowace kofa za a kira masu wani nau'in ibada a cikin wata wata kofa amma ba a ke su wanda kuma sai an kira shi da dukkan kofofin gaba daya sai sai da na abubakar kafin ma wani bin aiki ya wasu suna yi kullum da aka kira shi kowace kofa aikin ya mutu sai na ke ce ai kai ma ina fatan ka zama kana da gaske ai ka san sai magana ta gani ma'ana dai ba san to kai ma bai saurari dalilin nan kuma ma ma'aikin Allah ya kula mana yadda ba su kuma ko ko an nuna kana iya sarki idan ka zo alwala ma'aikin sai idan ka gama alwala bayan ka gama sai ka ɗan ne da ka sallama ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلنا من الأولين والآخرين واجعلنا من المتذكرين واجعلنا من المتذكرين وكل من قال أنه اجعلني من الأولين هي وجه التوكل إذا كتب الله تعالى ذكر أعوذ إن كان حقا عرف كم إذا كتب جاء الزلزال من أمام لا تمر قوة تسلك إلى كبر الزيكشن yanzu da ba da ya ga mutunci ya kawo garafa ya kawo wannan da ake da mutunci ya kawo kalala da kiga in ka ga mutum yana zuwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya bi kuma ya shiga cikin wata kai tsaye a wannan ya ce Allah ya kawo to da hanyoyin rahama Allah ya buɗe ko ina يعلمون الله أنه سبحانه الظالم إلى أن الله تعالى يلعب على الجنة أشهد الزيارة الظالم أو كل ما لي يوفيه مسيوان sannan kuma kuma ne yasa ko Allah ta'ala yana ta yafi wa ta da cewa wani alheri da kai wani babban zalimi da ka dake Allah ya yafi a cikin wani ko ashe da shi ba ya rika da ko shi ba ba a cikin ta'addin da yi an yafi ya zo ya mutu amma shi ne da wani dalili dole shi shi ga saka kawai sai Allah ta ya tsara da ba ka kula da Allah ko da wata ana ya da kun da tsira a madadin Allah ya raya ko wannan siga sun mai yi ku sai idan kun zo kun yi rayuwa sai kuma Allah ya tsara kashe ku sun mai yi ku sannan kuma sai Allah ya tsara raya ku bayan mutuwa da shi wannan mutuwa bayan mutum ya rayu a cikin mahaifiyarsa bayan ya mutu wannan mutuwa tana da lokuta a mabanta wani za ka iske tun yana cikin cikin mahaifiyarsa shi ma yake tafiya ko a haife shi ba da rai an sha ganin wani wani kuma da an haife shi kafin ranar sunan shi ya tafi wani kuma ma ba zai yi kula da cikin mahaifiyar ta da ita mahaifiyar ya ce za ka rasu yana cikin wannan rasuwar da ta yi ta ba su ba da shi ma ya rasu sai dai a ji abin da ya rasu wani kuma ya rayu shekara ɗaya ya rasu wani bayan an yaye ya wani an sa mai rana aure wani bayan ya haye ya ba to duka wanda ya tafi da wuri da ya dauka ba wanda ya yi jinkiri shi ma ba na ke yi ba kowa Allah ta ala zai tattara a cikin tsara kuma ni tattara su Allah ta ala zai yi hukunci na adalci ba wanda ta ala ta abin da ka zo da shi shi za a shi za a ba ka tsara da shi Allah ta ala ka ba mu shi ko ba ta yi kuma yi kuma yi kuma yi ma'ana kuma yi laifin da sannan kuma zuwa gare shi ne za a mai da ko kun ki da ko kun ki da ko kun ki zuwa gare shi za a mai da نعم
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
wannan aya ita ma tana bayanin ni'imar da Allah ya yi dukkan wani da aka duka da musulmai da kafirai da kowa Allah ta'ala ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shi Allah din ne shi wanda ya halitta duk abin da ke ban kasa gaba daya saboda duniya kada duk abin da idan mutum ya sanno ko hannun ya taba ko hannun ya ji kamshi ko kunnen ka yi an gane ko ko hannun ka yi taba a rawa su san ka da nan ko da sanin an halitta shi ne da kai da shi da duk da gashi dan ya garin ka dan kai sai ka tsara ka da Allah sai ka ga dabba a daji sau ka ke nan daga nan duk girman da kogiwa su in dai ka iya dabarar da za ka iya kama ta ka yanka ka tuna ma iya yadda kake so dan kai Allah ya halitta in kuma cikin gari ne su da dama Allah ya rarraba mallaka da wani tsada wani wani tsada wani shi kuma in kana da abin da za ka siya sai ka siya ko me yake amfani da shi dan ka aka da zuwa in dai ba iya wannan da aka wawware ban da kaza ban da kaza kuma duk abin da ga an wawware an ce ban da kaza ban da kaza ko akwai cutarwa ga lafiya ko ko kuma wani abin da ya shafi wani sassa na cikin ɗan adam ko hankalin mutum wani kan wannan abu yanzu na san hikimar da ta sa aka haramta yin zina ai ko mun gida na cikin mutum yanzu baya gane ko mun gida na cikin yanzu aure bayan za a yi tsaya wani ina ga zina to yanzu za a yi zina a zuwa baya a auna ke nan wata matsala ta ya yanzu za ka gawa da gefe da wani an jima ga cututtuka iri iri banda ba wancan muguwar cututtuka ko cututtuka ta ɓangaren rayuwa miya ko cututtuka wanda rayuwar mutum ta tashi aiki da mutum sai da ta ba gane mai sai kowa ma ya gane sai yau irin su bera ba a rage wata tsagonar wanda take lalata cikin mutum ko an ce asalin da cikin bera ta ce kaga haram da cikin bera ko ma ba a dawo aya ba kowa ya gane sai irin su kuyi da makamantar an ce bijin wannan turjikan da ake shan bakar wahala mutum sai bayan ta tafi sai mai ta arziki shi sannan daga baya ya zo ya kawo da kasuwa duk irin wannan dabbobin da shara a haram da shi cikin su yin wannan sun ji da wani musulmi na sun lafura da zuwa gano irin musulmi ya sha ta alayyara babu babu sun tare babu babu sun ji babu babu sun jera da irin su abubuwan da ya sha yin wannan kasassun kwana haka duk abin da gani a wannan in dai mana mai amfani ne Allah ya halitta shi ne da dan adam bacin wannan ثم استوى إلى السماء تكم الله ينفي دوا السماء السماء فسواهن سبع سماوات إن الله يديه تسمي كأنه تسمي كذا فقه كما قوة السماء بعدين تجد كذا من كذا أنزوا كذا فقه دنيا النم وتحدث الله لا تجرم lokacin da Allah ya tashi wa kai kirani game da sama ga yadda ya ce wasu sama a balaina ha bi aidin wa inna na muti'un haka yake sama din nan mun gina ta da ƙarfi ita kanta tana da ƙarfi sannan kuma mun gina ta da ƙarfin iko mai da zamu Allah ya ce lallai mu din nan kuma yalwatawa ne sosai ba mun buɗa ta sosai to buɗa wanda Allah ya yi wa sama hankalin kuma magana wani duniyar nan duka ba magana wani lokacin da mutum ko wani sa ta suna ba ko Najeriya ba ɗan ƙaramar ƙasa duniya duka in ka tattara su duniya nan gaba ɗaya in ka tattara ta da inda ruwa ya ce ya fi inda kuma su ne a tattara duka to idan ka je a sama ta ɗaya in ka ake duniya in ka koma ta sama ka samu wani fanalin daji wanda ganin iya iya iya ta ina su ne ga wannan to kamar ka je fata zobe ta wannan daji haka za a duniya gaba ɗaya a sama ta ɗaya wannan hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam akan alai sai ta kuma sama ta ɗaya da duniya take in ka dauke ta in ka kai ta a sama ta biyu kuma haka za su koma su ma kamar ta samu dan wani zobe ta kai maka dajin da ba su ba hanya ka haka nan sama ta uku ita ma wannan ne wadanda haka za ta yi har a kai sama ta uku ita ma duka sammai guda shidan nan da duniya haka za ta zuwa kamar an je mata zobe da ɗaya kuma ita ma sammai bakwai gaba ɗaya a wajen kofi haka za ta zama ita ma ku yi a wajen al'arshi haka za ta ita za ka da Allah ya tsara ku na arshi na kan ko wajen al'arshi mai girma wata ranar Allah ya tsara ku wani wajen sa na ita ma al'arshi ta yi wani mai wani sirri ko ba yin tsara da girma sai Allah ta'ala ya halittu wata masjidiya an gane ko ta zo raga da su bakwai ta karanta da al'arshin su bakwai kaga duk abin da ya karanta da ya karanta ai ya cike girma ko sai da girma girman yana yi ba domin jin ne hayar ba kuma mutum da ta daga a ta hayar ba ta shi ne da ka Allah ta'ala ya yarda da halin da ta sai sosai idan ba ma halin da hada ayin da ina da mutum kuma tawai da samai kuma wa kun da sama samawa Allah ya daidaita su sammai guda bakwai ko wani kulli da ya aliyu kuma Allah masani ne da kowane abu wanda ya wannan halitta ya kuma su bautar wani Allah ku sani cewa wanda ya waɗannan halittu tare da girman yana da shi ko halitta dawo da halittar bayan ko turin da ke a cikin karkashin kasa shi da dalilin ko da kawo ko wata shi da wani na
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
Alhamdulillahi ya kamata ta da wani ita mutum da ta zage a harshen kan so bakwai ita ma sai ta a harshen zuwa inda ake tana da girma duk girma Allah da shi Allah ya ba ni mu na zage a harshen zuwa kuma kawai sai ta kuma yin Allah ta'ala ya zo da dai akwai wata majijiyar da Allah ya halatta ita kuma girman ta ya wuce duk wani misali da dai kawai ka wuce ta ta tsakanin hancin da kawai da ta zo ta wuce ta da ba ta zuba ba hanci ta wata zai duk girman wata zai ya lalata ai majijiyar da ta zagaye a asibiti bakwai ne ta zo ta kuma ta wani abu ya wuce saboda girman ta ya kuma alhalibu girmanta to daga nan sai kuma ita ma ta ga kanta to ita tana da girma tana da kataina idan Allah ta'ala ya halittu wasu ba ko dai girman da shi kuma ya wuce naka sai ga ko sai roma ɗaya da ita da ya roma ɗaya da ita ma'ana ga yakin ya take nan gaba da kuma yanzu kawai ma bai tsoron ba sai ga shi yana da girma shi ma shi sai kuma tekun da yake cikin sa dama cikin wani tekun da ya hanci ba da sai ka tsokai kana auga kana zuwa kana da girma ai ina nake na fi da girma ni ma ina da girma sai Allah ta'ala yau wani wani mala'ika ya zai yi hanci mai girman da shi ya fi tsirika daidai ya faso ruwan ya zuba gaba ɗaya da yi rabin kansa sai kuma ya ce wai ashe ni ma ina da girma sai Allah ta'ala ya halittu da bayan da sai ko ba mu shi biyar ko sai kama kuma a cikin biyar da bada ma'ana ga shi kuma sai shi gaba ke magana a a a sanya ruwa a kai za a ɗauki mai mai tako matsayi ma'ana ya zo bai shi kuma ya ke zuwa ba shi daga nan shi wajen sai ya kai da kuma wata suna ya ce sarki ya sarki wani gidi kuma shi wanda yake so ya ya daidaita da Allah haka zaka sai ka ga kan gaskiya sai wannan da ya kuka kada shi ولعلك ألا تشرح النبي قال له أنه قد أكتب وإن بالتسليمين لأن يحتاج ولا الكلام من يتم من الوصول إلى المسجد إن علاقة وكي وكي للنعمة بالدين wannan shi ne karshe wannan bayani wanda ya bari sai kuma kinsa a hajjira da malami Allah ta ala kinsa wa in qala rabbuka ya ayyuhal malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifa ta'abbata ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin sa ya ce wa malaiku inni da'ilun fil ardi khalifa ni ba zan sanya halifa a ballan wannan Allah ya gaya wa malaiku da tumar ya sanar da su to da su malaiku kamar yan fadar Allah Allah ya gaya wa wannan to kafin ba kafin ni gaya masa haka duniyar da take cikin ba annabi adam da ya fara ba kuma ɗan adam da ya suka fara da akwai littafin bada'i ko sudur fi wa qaidi sudur an kawo wasu banu da banu da banu da su suka fara zuwa duniya wasu halin da ake sun zauna ba su yi Allah wanda Allah ta'ala ya halaka da ya kawo wani babu lissin kuma Allah ta'ala ya zo da kuma abin da ya gabata da kuma Allah ya ya kawo alƙalu da alƙalu kuma da aka kawo da suka linka abubuwan da bai dace ba kuma an tuba a halaka da kuma aka kore su daga sararin duniya suka dawo ba su da iko da iko sai dai kan tsaunuka da duwar wasu da bakwai su wuraren kakar da aka zo sai Allah ta'ala ya yi yawa zan ba zan ba sanya halifa a halaka to duk saboda sun san bantar da waɗancan suka yi shi ne suka mai da bantar yi sai ba ƙaru sai suka ce aka da alu fiha man yusiri fiha yanzu ka sanya a cikin duniya wanda zai zo ya taɓa na a duniya kamar yadda waɗancan na bayan suke ta yi kenan an gane ma'ana ko ka sanya a cikin duniya wanda zai zo ya taɓa na ga ga ciwon na hannun sabbin da hamdika ga shi mu mala'iku muna sai tasbihi da godiya gare mu ba ma saba ba amma kuma kana ta kawo waɗanda suna ta kaɓawa ya zama kuma ƙara kawowa za ka yi kenan wala da suka zai da hanko wani bacin sura muna ta tsarkin da sunansa ƙala sai Allah ta ala ya zai yi ni ko ilmiya ya zama da ya karanta a alamun ma da ta alamu ni fa na san abin da ba mu sani ni na riga na san abin da ba mu sani zan zan samar da annabawa a cikin rahatta zan samu da tarihan bayan iri iri mai haƙe su sawo ma sai dai birnin sai ke cewa da a ce ba wata hikima daga halitta adam sai samar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya inda ba wata hikima ko da yace wannan da ya wadata shi kuma ibn al-arabi absubi amma ba ba wancan al-fiqh ba absubi yake cewa amma magana ce da ta da in ba ya gane ba ba wani yi gudu abin da yake tsada ni ne annabi adam da bishiyar nan da ya ci ganyen ta ne ne duka nan iya bishiyar saboda alhairar da ya biyo bayan cin bishiyar na da aka sauko duniya ko Allah ya kawo su da bai ya kawo a ya kawo annabawa da mutanen jiri wanda da an zauna a kan kowa ko yan can da yi ba za a zauna yan cin daɗi kawai kuma yan zama kotar ba magana a sallah ba magana a jinki ba magana a inda zama a zanen kowa a cikin amma zaman su bai san an zo a nan an san Allah wanda su san shi an saukar da Qur'ani ko an yi kaza an an je da haji an yi ayyuka da aiki an yi kaza to shi haka ce inda shi ne da bishe duka ma ne to da hayran da ya biyo bayan wannan wa kana ni ala wa ala wa ala ala
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
ana nan a takaice dai Allah ta'ala ya halitta annabi Adam da bangarorin kasa kasa mai launi launi kasa mai kauri kauri kasa mai haske kasa mai duhu kasa mai laka laka kasa mai wani wanda mai wannan jinsin kasa duka aka tattara aka halitta annabi Adam da wannan domin zura'a ta zama masu da yiwuwar wannan kasa zama to da ta ce shi laushi gare shi za ku ba za ta ba da shi ba ke yi wani kuma lafiya sai zakin zakin dan abu ba wanda ba na wanda ba shi fada zai yi kawai Allah ya rubuce sai dai in kana tare da shi ka bi a hankali da zai zaka zama in yi fadan kuma ka dauka wani Allah ya yi kuma haka da bin akwai mutumin da zaka ce shi ta sa wurin ko wani kuma zaka ce shi baki baki irin kuma wani ma kuma wani da ya ubar da daya sai mu kuma yadda zaka yi duk mutum ba ya ko kuma hajjin ce ba da me yasa aka dauka kuma zaka ce wani balarabe ne amma baka fata wani kuma ba hausa ne amma farar fata to da haka sai dai a ce farare sun fi yawa cikin kaza baƙaƙe sun fi yawa cikin kaza amma cikin da ka shiga sai ka iska akwai fararen fata da yawa ko da baƙaƙe ne in kuma baƙaƙe ne sai ka iska akwai farare da yawa ba ka Allah ta ala yi kuma sai wannan ƙasar ne aka ware wata aka tuka ta da wani ruwan kuramar kasiri na sannan ita da ita aka tashi da annabawa bayan an zo da yadda da wata za a ɗauki haɗe ta da wata da zai aka haɗa da annabi a rasu an halitta shi kamar yadda tura kan adam da kaɗa to shedan da ke mugun mutum fifili ko mugun shedani ne da ba a kuma ne shi sai ya zanto da ya zo ya fito wa jikin annabi adam ya duba wajen baki ya duba wajen ya duba da ko'ina sai ya zo wajen jijiyar da ya ke kwamfata yana kwamfata ayyukan da bace da kwanci da duka ya bace da wata wani abu ne da kake ke da kana da da kike da da bace ki kuma zai biyo ta da da zai fara anan da zai yi wannan bayan sai da da zai da ta anan da ko shi ne su kuma da su kun ga wannan halitta kafin ai wannan halitta kai sai suka rika warewa suna magana suna cewa lan yakhluqa rabbuna akrama alaihi minna ai ubangiji mu ba zai halitta da cikin mu daraja a koyi a zahiri sun ce a ta da alu biha ko mun yi kudin biha wai su kudin ba a zuwa kashi ya tsere da kawar da shi wanda da kwawa ba tsara ko wai su kudin ba a baɗi ne kuma sun ce Allah ba zai halitta da yake cikin ba to shi dan shi kuma da ba su ba wanda yake yi kamar kirki da haka ba a san bula da niyya duk wanda za a kalla idan ka kalle kana iya samun fa'ida wanda da kudirin ka gaba da shi so ibrahim rabbi allah da yake cewa wato idan ka abu mai zuma da ko ne ce darajar da za ka darajar da za ka samu a wajen da kima a wajen allah gwargwadon abin da ka kudirin sai na kamala a tattare da shi ko ya tantance ko bai tantance ba an gana bayanin shi ko kamar yadda abin da ake misali ya ka samu ga wani malami malami ko shehu sai ka rika mai hidima saboda ranar komai ko da ba haka yake ba to sai duk abin da ake samu idan aka yi wannan abin sai ba haka kuma ko da shehe ko kuma malamin ko da biyu ne idan kana mai kallon rayu ko makamancin haka ne dai wasu samu wannan abin sai ba za ka samu ina fatan zaran zo da haka su a shedan dama yana yi wa abin da aka kallon rayu inda yake kuma yana kuma tsarin da aka zo wajen kaza al'amar da ake yi sai abin da kawai ba da yanzu sai zan so sanadiyar adadin Allah ya tsira ne a su kuma mala'iku su kuma zauka abu ne amma ba su rika yi wa annabi adadin kallon rayu ba za su ji kuma abin da ya zo nan a wa'annan ma'adam al'asma'a kullaha bayan an halitta annabi adam Allah ya busa mai rai wannan laka sai ta kuma ji da jijiya da kashi da sauran sai Allah ta'ala ya tsara da shi sunayen abubuwa duka وعلم عدد الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة لئلا يتباشر تولوا أبوهم والسنة يجب أن يكون السنة يجب فتالا يجب أن بيوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وبعد الأخبار السنة يقول أن أبوهم كاسما سيوا إن دي لقدني سيور ولا نرزا وذات كفا الناس نعتبر تجليه وقام العلم أنا فلن حكم يتكفي
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allah ta'ala ya ce malaikun da su ce ƙaru da su ce subhanaka ai tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana illa ma 'allamtana babu wani ilimi da muke da shi sai dai iya abin da ka gana ma ka sanar da mu man ka ta alimul hakim kai kai ne mai masani kuma kai ne mai hikima kawai ba sai Allah ta'ala ya ce
قال يا آدم أنفقهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات قال إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
Allah ta'ala ba shi malaikun mai da ilimi gare shi ba shi kadai ya sani qala sai ya adam sai adam an bihum bi asma'i ba su labarin suna yin wadannan abubuwa kuma annabi adam dan sai ya rika dauka an ce sai Allah ya ji wannan sunan kula kuma sai ya faɗa amfani da ake sanya ta ake aka wannan sunan shi takalmin sanyawa ake aka shi ya dinga faɗi da ya dinga faɗin wannan falamma an ba a wani asma'ihim yayin da ya ba su labarin sunayen waɗannan abubuwan da na ɗaya ta ga shi yanzu ya san abin da ba su sani ba an yi jarabawa ta da za a yi suna ya fiye jarabawa sun kuma su faɗi jarabawa falamma an ba a wani asma'ihim da yake cewa ƙala sai Allah ta'ala ya ce alam akun lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardh dama ban ce muku ni na san abin da ke koyi a cikin samai da kasai ba kuna cewa in na kawo a lafiyar sun sannan za su zubar da jini na ada ba a san baya sai ni a nan ba na ta alam ku shi da kisa ashe ba na ce muku na san abin da ke koyi a samai da kasai ba wa alam ma ma ku zuwa na san kuma abin da kuke bayyana ba na cewa zubar da jini na da sauransu ba kun da kuma da abin da suke koyarwa na da cewa ubangiji mu ba zai kana halitta wa girma a wajen shi ba fiye da mu ba kuna koyewa kuna tattauna a kan faɗa su in na kuma nan ba kuma da rake suka sai suka bi ta na magana zuwa ga wani ubangiji cewar ba za a tsira ba domin Allah ya ba da wani wani ya yi
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
Allah ta laifin zuwa irin suna ta malaikun duniya wannan shi ne farkon fara furta wannan amma haka wa izu kullum da bala'i kullum da adam ta zo a qur'ani adadi da yawa to hadarin abin da ya fara a yau shi ne sabon Allah na farko da aka fara kafin nan ba a taɓa saba wa Allah Allah ba ta yi zalunci kafin nan ba a taɓa saba wa Allah yanzu abin da yake da girma za ka zo yanzu kullum da bala'i kullum da adam murabi ومن هنا تقول لله يملك ولله الملك من الخالدين ولله يملك وعبا واستكبار بيت يملك ده صور القرآن إن ملك يقول أنا ولله يملك الآلة عبد لمن خلق السليمة ده صور القرآن ديوة ثم الأمر من هذا فانظروا الله تعالى يقول وإذ قلنا فكما تنوها يا عند مكتين الملائكة كملائكة muka ce masu usjudu da adam ku yi sujada mana da annabi adam tunda dai har yanzu abin da baku sani ba ku faɗi maza maza ku gaishe shi ana kawo wannan a matsayin kima da darajar ilimi an gane ku annabi adam ba a ce shi ne wani abu na kiran ruwa ba sai da aka yi zarabawa ya sinye a kan sannan aka sai kuma da gaishe shi daga nan su kasa da mutum da yi daga matsayin wannan zartibin wannan illa iblis a ba wata takwa sai dai iblis shi ya ke dada ya yi girman kai an gane ko girman kai da sai aka fara saba wa kuma girman kai yana iya sai mutum zuwa tsakani to da ita zuciya da tafi zuwa karfe ta ba ai sai matsayin ka na wani wani mutum ya baya a cikin kaza da zuciya ka ce ba wata ba ta ga haka ko shi ke nan rawan ne ke nan ya tabbata ko da shi ya fara yi da wannan da mun illa yin da rawa ta to da yake musu wa kana min al kafiri ba sai fasana wa kana dama tun a tintin Allah ya riga ya san yana da gaskiya kafiri duk da yake yana bautar Allah yana wani ne duk ce nan babu inda bai bauta wa Allah ba har inda kake dinnan an ce babu wani bagire abin da saba shi kafin shi kan yayi wa Allah sujada a wannan gurin kowane wuri to amma cikin Allah da baya kuma wannan kafiri ne wato tsiran lokaci ne kawai kafirci ya bayyana shi ne wato da lillahi min aba wa takbara wa salim da kafiri kuma shi a ganin shi aikin da ya san Allah dindini kaza kaza dan me za a dauko wannan ya za a dora shi a kan sai ya yin girma sai ya yin wannan sujada sai ya halaka to kuma sujada mai da shi ba ne kawo cikin ya da tafi dinsa da suke jira jira daya Allah ya rubuta su malaiku amma da suke jira suka dago sai suka shedan bai yi ba kuma su fara ganin an saba wa Allah sai bikin su ya saba matarkata suka fadi su ƙara yin da biyu ganin su a yau ga shi wani ya Allah ya ba da umarni ga ga Iblis bai yi ba an saba wa Allah abinda ba saba tunanin wani zai yi ba cikin ƙarar komawa da dabara da tsira daga nan tsira a yau ruwa guda biyu wanda a cikin matsayin guda ɗaya da billahi ne da ba wani takbar wa karin da ta biyu wannan tsira ita ne asalin tsadewar shekar ɗin yin tsira kuma duk lokacin da ɗan adam ya karanta alƙur'ani kamar yadda suka wata ramadan wata alƙur'ani ne kuma ya kiyaye wa wasu ana so karanta Qur'ani yadda yadda kake karanta Allah ko mun yadda kake karanta ka fara fada da dan ana nufin kula da koma ne to shi lokacin da karanta aya ta sujada akwai ayoyin sujada guda goma sha ɗaya idan karanta aya sujada kuma sai kai sujada to manzo Allah ya ce in ka zara shaytanu ya ci ya ku shaytan sai ya kauce daga inda kake yana kuka yana cewa ya waina ku ومن أمر آدم في السجود فسجد فله الجنة كي تنسى على تنسى لم أنا أفضل جنة الجنة بأشياء الجنة غير جنة يجوم من في السجود بعض حيث فليلا يقول يستشيب أفضل جنة الجنة جنة بجنة فتيش الله كلهم تكيف جنة في ثلاثة زي ما يقول زي كده جاي ولا هو بعد أن تكلم قوة لا ما شيء yaro da Allah ta a ɗauki ransa dai bayan an ɗauki ransa ruwa kai ji cewa ma har zuwa ranar tashin ya ba dai yake da ruwa Allah ya ce a ila ila yau mai wata tsaro zuwa da lokacin wani lokacin da nan ne zuwa wannan ranar to ba an ɗauki an kuma sai na idan mala'ika mutuwa zai bi wurare da bi shi ya koma nan ya bi shi ya koma nan amma ba za Allah ya tsara ta ya bai yi ta ba ya yi nan ya yi nan sai ya gani daidai kamar annabi a wai sai ya faɗi ya makara yin sujada sai ka jira nan lokacin da annabi Adam ke da rayuwa ya ci amma yanzu ga shi dole ta sa saboda ya ga za a kungirai da tsanani sai ya faɗi wai shi yana da biye su ba ya halakar da mutane duka ya halakar da mutane da yawa amma wani zo ya yi jira wai kamar wani kan kuma zai aka bada to ga shi an yi yanzu sai mala'ika mai zuwa ya ce wannan jira ba za ta ba da komai ba ganin sai ya tashi sai ya wani abu na abin da ake gaba abin da abin da ba za ka samu ba haɗa shi da ba ka zuwa sai sai to ai shi da ma sun kabarin adam ne ma da ma bai mai da na da ga nan sai ba shi da girman kai duk abin an zuwa wa intan wa intan lazata bil qalhad in dai kana duka gona da ilimi kana girman kai abin da kake so ka kasa kanka ya ilimi yana ko mishi idan ka kwantar da kai za ka rasa samun abubuwa a tsarin rayuwar duniya a kai za ka samu amma ita sa girman kai wani alhairi zai zo ya wuce kana kana ko sai a kungiyar da tsanani irin kungiyar da ba a taɓa yi wani abu da ya fara. Ina da ƙarfin da da kuma da ala ya hukunci shi da ba kawai an zaga yin bangaren da yi ba zai sa ka ya da yawa ala ya kare mana da wannan tsarki kuma yana da bakirki da bakayin akwai littafin bada'ibul qawaid da ibn qayyim al-tawsiyya ya kawo bakin ta bakin da shi na manya manya guda ba na farko shi ne ya sa ka kafin cewa hanyoyi daban-daban dabaru ko da karatu ko ka yadda da bokaye ko ka yadda da wani tsari ko ka yadda da wani kanti wanda kana sallah a fara kuma ne ba musu ne ba to da ka ka warware mutuncin da baka sani idan ka tsallake wannan ba wani wajen ko na biyu shine bid'a bid'a wanda take sabanin sunnar annabi bid'a wanda take kace sunnar annabi ita ya ka samu in ka gaza sai kuma manyan kabari shan giya naka zina luwaji ma da gori da mata da irin wani in ka gaza wannan sai kuma in ka ce wannan sai kuma kana da da ya zo wanda ka ce da ko ba ko ko ba wannan ba to dai kun sai guda wanda amma manyan ne ma ka saba ka san an ce tarkon shi dan ya duk saba'in adadin yawan kan alƙalan kan in ka kuma wannan ba ka ba da wannan da maganin da zai tafi a hudu billahi min al-shaytan haka wannan ya kawo na wata tsari saboda sai ba za ka iya ci ya fi nan amma Allah ta'ala yana da fawa da ƙarfin da zai iya tuku da ba ta Allah ka kuma yi wani sarrafa sai ya samu dama ko ban ganin da ta tare da mu billahi da wasu al'ahu abin da suka zage ne Allah ta ba da wannan da suke yi da Allah ta ba da wannan إليه على كل من يتبع